بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara durin mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 17 ga watan Rajab hijira shekara 1400 da arba'in da uku wanda ya dace da sha takwas ga watan biyu dubu biyu da ishirin da biyu a sati da ya gabata muna cikin suratul shu'ara mun tsaya aya ta arba'in da takwas yau insha Allah za mu tashi aya ta arba'in da tara kayan na 'yan tambayoyi da nesko na da harko dai bangaren agaji bayan gabatar da godiya da taimako da aka musu na yin kartoci na ba waɗanda suke masu injina allah saka da alkhairi ga don da ya taimaka sai kuma cewa masala suna bukata a basu haɗin gwiwa wajen a basu goyon baya wajen tsarin abin hawan kuma da wannan katin a kula da ita da sukan ga akwai masu ba yara suna wasa da wannan katin kuma kenan za ta saukin baci mutum sa kayan shi aljihu in ya kare ya mika ba shi a mawawin shi don a kare abin ka su lalatawa sai tambaya ta gaba ta farko iya tambaya cewa me hukuncin mutum zai ci kudi wani abu dai na daula sai shugaba ya ce ya mai afuwa ya ran- ya mai rangwame to shi wannan rangwamen da aka mai aka sako shi shi kenan haka kin ya halitta ko kuwa ya tsira yan uwa wannan matsala ce ana yin ta a tsari na zamani abinda yake magana kaso da aka saka ya hudo ka ne don gidan kaso na shi ne gidan kasan duniya na shugaban kasa ne da gidan kasan da masu tsaron na nashi ne ce ku sako shi amma lahira an kashe hannu ba mai hudda ta eh wannan lahira wannan na Allah ne wannan ya kawo min hudu ka mutane kura sai magana ne shi wannan eh lahira ya kawo doka mutane sai wani ke magana cewa a musulunci akwai haraji yan wa asalin kalmar haraji wata kalma ce wadda tana da asali da tushe da farkon al'adar musulunci illa ta fara da mun muke ɗaukar sa a yau asalin haraji akwai haraji da waɗanda suke ba musulmi ba suke shigowa ƙasar musulmi su biya wani kuɗi na sakamakon shigo cikin daular islamiyya su kawo kasuwa su kawo wani kaya ana mai suna haraji to amma akwai haraji wanda a wancan zamani lokacin sahabbai hatta da musulmi suna ba da shi wani irin haraji ne haraji na kasashen da aka ci irin su sham wurare da musulmi suka ci lokacin daula ta zamana umar bin khattab ya yi fatawa ishihadin cewa maimakon abinda aka samu duk a rabe a hannun mutane wanda irin kasar sham kasashe mai noma mai arzikin kayan gona ce gwanda a bar wannan duk abin da daula aka ci aka kama da ƙari aka mamaye garin to a bar wannan ƙasashen garaken da gonakan in ma ɗan garin ya noma amma zai ba daula islamiyya kashi kaza ko da musulmi aka ba shi wannan gona ba tashi bace ba dukkan shekara zai hudda kaza ya ba daula islamiyya iya so saura nashi ne wannan kuma bayan shi zai hudda maganar zakka daban kenan wannan haraji lokacin sahaban samu sabani kwarai tsakanin umar da irin su bilal da sun sahabbai wasu ce karshe dai umar ya samu goyon baya bayan dalilin da ya bada na wannan kudin maimakon a basu hannun mutane su rika aiki ga musulmi da duk matsalar musulmi kamar zaman terezor ta musulmi wannan wancan harajin akwai shi a wancan zamani illa da kake magana a yau kamar da riba suke kiran kamar wani takas ake bada a yanzu da riba suke kiranta da riba da muka ce harajin kuɗi da talaka za a ɗora mace ba da kaza a shekara ko lokaci kaza wani malamai suna saɓani ƙwarar kan masa'alar cikin shafi'iya akwai masa'alar ganin halitta badawa ta imamu shatibi wanda kan kitabul ittisam kishi kan da ta kawo masala mursala ya kawo misalin irin diya da hukuma za ta ɗora ma talakawa akan wani abu na musamman inda daula bata iyawa kuma kan wannan abun wanda aka bukata jama'a su taimaka a ɗora jama'a su biya wani kudin don wannan aiki na musamman wani amma kai huce nan ya zama tona bane za a ba don wani ya mora akan wannan kenan akwai masu ganin ana iya biyan haraji kan kuma wani misali a yanzu ko mutum ya hau bai da ba kawai karar da za ka kai ɗan kalakwal a birni ko a maraya biye maka ba da ta gwamnati za ka je likita kana haɗa maka kula da kai ba kaga wannan ai kudi ne wanda ake biyan wannan ma'aikatan likita har da wani da magani wani lokaci kidan baka ya ce a san fasan gaba daya ka ce duka haramu ne dan ganin akwai wani wani kai maka amince da wani wani abu da yawa wani inda daula ba ta yi matsala ce ga al'umma wannan shine matsala da muke muke muke da ta a yau kowa bayan ya sani matsalar Niger ko kasashen mu matsalar tara kudin za a yi an iya tara kudin ko wanda ba su iya cinye su shi ne matsala kudu a tattara a tattara mutum zama guda ya tashi da ku gaba daya shi ne matsala kudu shi ne matsalar nijar al gaskiya ka tara a tara a tara kan talakawa wani bai kumya kudin ya da bari kudin miliyan kaza a wajen wani wannan shi ne hadarin da ake ciki da kuma ba mu hada ta muke wani abin gaskiya magana Allah shi da mu kuma wa kullum wannan tambayoyin ku ne tambaya me sakamakon kaza hukuncin kaza kai kana nijar nijar bata cikin daula islamiyya kada ka ce wanka zawo lahi ne nan kuma da je da lahi za ka san Allah dan wannan bai kwace an hori da gurin bai wata bai domin inda da rashin bin musulunci yace a nan kaza an saba ma shari'a ga daidai da shari'a to shari'a yake kina ka tambaye ba kullu ka tambaye kuma a ce an hori gaskiya magana zai babban shi kuma ta ba shara musulunci to kuma ka nema haram halak ta mun dace ya dace da mu haram halak sai da mu ake tahiyya tunda babu shari'a Allah kenan wannan tambayoyin ma kullum ana kasa ne a wadi dai kullum dai a jira da mu ma ba su da wani tasiri ba inda mai neman halakki ne ce eh na halakki ne eh mu gyara na haram ne a bari akwai wani abin za a nijar Allah shi da mu
sai tambaya ta ƙarshe me ya kamata mutum idan yana sallah ina ya kamata ya kalla ina wani abu ne sananne lokacin da mutum ke sallah iya kallon wajen da yake ajiye goshin shi wannan iya ba shi damar samun nutsuwa da kalle-kalle sama ko ƙasa ko geyi dama ko abu mai sallah iya kallon wurin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah yana sallah yana kallon wurin da yake ajiye goshin shi wannan shine abin da ya kamata Allah ta bikin Allah ma bismillah
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم bayan mun ji dai irin matsawa na fir'aun a harkon sahiya bayan ganin gaskiya da hujja karara sun imani da allah subhanahu wata'ala ubangijin musa da harun wanda ya aiko musa da harun to jin haka ne shi fir'aun ya ga ba su da wannan yancin don kamar zaman shi ne shugaba shi ne mamaciya shi ne ala'ila gaba daya shi da ƙarar amintum lahu abal an azana lahu shi yanzu za ku yi imani da shi musa kayan in ba ku uzini shi waje iya ji wai imanin mara uzini shi kaji wawa ya ce yanzu fir'aunu maimakon ya mai kauya yadda su matsafan wanda ya dogara da su su ba shi hujja su ba shi goyon baya ya sami nasara da su ya dogara tuna ya kasa ne da a ƙure musa yanzu ya tabbatar su wa'annan matsawa a da yanzu sun zama musulmi sun mai kauya ganin gaskiya ta tabbata gare su maimakon shi ya yi imani don shi ma bin su yake a da su ya dogara amma rashin rabo da batar da wasu sai ya kawo wani makirci ya yi wasa da hankalin mutane sai ya ce innahu da kabiru kuma nasi allama kuma sai ai na gano daman baki ne a gama a zo abu makirci kidan baki ne a gama daman musa shine shugaban ku dukan kuma tsawa ne juwa dukan kuma tsawa ne musa ne shugaba aka gama baki da shi shi ya zo ko ka kananan shi ka babban da a zira mutane na kai tsaye da mutuwa ba babban ku ne wanda mun kuma shi ya koya muku to yanzu shi ne ya ce falasofa ta'alamu za ku san sakamakon wannan imanin nan laƙwaɗi'an na aidiyaku wa arjulakum min khilaf ya masa barazanar cewa zan cire hannunku da ƙawangunku saɓanin juna misali ƙawa a cire hannun dama ƙawar hagu kuma wala usalliban da kuma a jam'in zan tsire ku gaba ɗaya a gaban saman foto ko a ganku a kan tajabino da kunan wannan barazana fir'aun haka yawa wani masu imani suna imani kai tsaye kuma ga barazana sabuwa ga wanda yake da tare suke da shi su sun yi imani sun kuma sun gaskanta imani wanda wannan za mu ji kalmominsa na gaba zai karanta mana yan wanda imani ke tasiri cikin mai imani na gaskiya ba cewa ba na jima cikin imani ba ne ba a ƙarin imani zai yanzu zai imani amma da gidan imanin shi naka yanzu suka yi imani kuma ga barazana ta kisa da wulaƙanci wanda na yamsa haka don su komo daga imani da suka yi su bi shi akan tsoro amma ƙalula dai قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين قالوا لا دير bace ba zai kashe da tare hannu dama damu suka ce ba wani ba matsala ba matsala komai idan ka kashe mu ka cire mana hannu kawo dama na zai mu dai inna ila rabbina munqalibu eh za mu koma ga Allah ne mu koma ba tsage mu tabi ki tabi ki tsoro ba kai ba ba tutar ba kai abinda zaka yi shine a can cikin tsaha yace wa alamin ayyuna ashaddu azaban wa abqa za ku sani waye ya tsananin azaba kaza kaza kaza suka ce lan nutiraka alama ja'a قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى
na'am lokacin da ya masa barazana na za su sani kenan barazana za su ga waye su shi ko ubangijin Musa waye bala'in azaba suka ce mu dai lan nu'siraka ala ma ja'alna min bayyinat kenan dai san kama sha wahala mu dai har abada bayan da za a yi mu zaɓe ka mu bi ka bayan irin hujja da ta zo mana hujja ƙarara mun ga hujja ƙarara ba har abada ba mu zaɓen ka fir'auna kuma barazana ta kisa a cire hannu a tsere mu faƙaji ma an taɓa ka yi abin da za ka yi ba wani manaman alaƙo-laƙo a yasa gane a hankali zo su kuma a ba wani rauni ba wani kuma koyo duk mulki shi duk mabala'i shi sun ɗoka faƙaji ma an taɓa ka yi abin da za ka yi wanda ya ƙarfa ƙarfin imani imani ba ku da kula imani ba ku imani imani da kika kuka imani kuma kawai barazana da tikisa kuma lokacin nan fir'auna bai bai shi da dan adawa wanda ce bai yarda ba ko da kashi a ce an zo an nemi ramuwa babu abin da ya yi kurun ya dai Allah ko saka maka an ƙare abin da ya ƙare fir'auna wannan mulkin zama ne ba iya waye ma ce adawa a sha mai dimi ba adawa ta rama kamo shi a ce ya rama ba ka nawa ka suka yi abin daga baka mai dozu aka masa hukumci ko shugaban kasashe nawa aka yi a duniya nawa aka yi da yawa an yi shugaban kasa yawa wasu bala'in hukumci na azaba sai ya kare mulki ya mai doshi a sake rikosu to wannan shi ba shi da wani adawa fir'aun an yi yayi kurin kuma yi zai ba mai hana shi amma duk da haka karin imanin su ce faqadi ma anta qad kai abin da zaka yi me da suka ce inna ma taqadi hadal hayatad dunya bakin ka dai duk abin za ka yi bakin rayuwar duniya ne bakin ta da baka mutu akari kawo lahira bakin ta duniya eh ka yi abin da za ka yi bakin ka duniya kinan ba wani neman afuwa ko neman imani mai yi mun zaɓi mata da mai inna amana bi rabbina da ya gafi na fata yana kuma aka san alaihi wasallam mun zaɓi da mai ma ba magana ba kisan ka alaihi da muka yi na shirka da Allah na sihiri muke neman Allah ya yi ma sun zaɓi da ba magana kisan fir'auna ba hannu da kawo da ba shi da bisa ba a layin da suka ma Allah da ka samu ka ce sai muka yi shirka muka yi siri muka yi adawa da annabin Allah wanda muke kwaɗan Allah mi Allah ubangiji ya gafarta mana kaji su an zaɓi da su ba magana fir'auna ba ko kisa da bisa ba a neman gafara ta Allah layin da suka yi na shirka da Allah na siri da faɗa da annabin Allah shi suke neman Allah ya gafarta musu kuma cewa barazan kasa wallahu khairun wa abqa Allah shine mai yici akan kuma Allah shine mai zuwa haɓa da bayan kewa kai kai kai kaga wannan shine imanin waɗannan mutane an ce washe sun kwana da suna cikin sihiri da Allah amma suna mareta sun mutu suka zama shahidai eh masu imani har da shahada zuwa da ce ga abin imani bai wace kun ta Allah kuma shi ne suka ce qalu la dair babu cutarwa a gare mu inna ila rabbina munqalibun mu dai zamu koma zuwa ga Allah inna natamu an yaghfir lana rabbuna khataya إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين
suka ce inna nadamu an yaghfir lana rabbuna khatayana mu muna kwadan muna kwadan ubangijinmu ya gafarta mana kurakurai laifin da muka yi muke fatar Allah ya gafarta mana an kunna awwalul mu'minin imanin da muka yi mana fatan imanin da muka yi da Allah farkon masu imani na kiran wannan annabin na Allah muna fatar Allah ya zo dalilin gawarta mana laifin da muka yi na baya kaji yanzu kenan maganar imani ya tafi kun barazana ba ta hana su imanin su suna nan ƙarshe dai an san abin da ya wakana na azabar fir'an ga wannan mutane yanzu nan an takaita maka wannan musa domin kisa musa ya fir'auna ƙur'ani babu kisar yawanta wannan aka wannan bangaren a dan jinkirta can aka wannan haka take gamuwa kamar da muka ji mun zai da sai wajen bakwai akan Musa da Fir'aun akan rayuwar su gaba daya mutum zai koma can samu cikin bayani insha Allah kenan yanzu nan za a dauko su maganar Musa ya zo kira Fir'aun ya kiya da abin da aka yi da an kai ya hujja da an kai da kawo dai yanzu nan an ba mu labari mai yawa kana bayan ƙarshen al'amari وأوحينا إلى موسى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون نعم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون yanzu ke lamarin fir'auna duk kai da kawo shakataka da kida abin ya ƙare yanzu lokaci ya zo Allah ce maka wahayi zuwa ga Musa wahayi mai aka wa Musa an atar bi ibadi kai bi dare da kai da bayina kenan banu Isra'il masu imani kai bi dare da su amma an gaya musu innakum muttaba'un bin ku za'iwa bayan ku za'ibi na shine ruwa da atana ga shi ibn kasir ya kawo albani tabbatar da ruwayar cewa kan wannan lokacin da aka musa wannan wahayi ya yi don asalin ruwaya wata annabi sallallahu salama iya cikin tahiya sai ga wani suka zo jini balaraban kauye ya karrama su ya musu duk abin da ake na kama ba kwako yawan manzala sabai ya kare ya manzala ce mishi ban Allah mai bukatar ka aujena ya ce naqatun bi rihliha wa anzum ya talibu ali ya ce ina son taguwa da kayanta da sirdinta da yala akuya zan ka shan nono ya ce ta mace mishi ban Allah yanzu za ka kasa ina tsoho tsohuwa ta banin Isra'il ta yi ta yi kwayo tsoho banin Isra'il ta yi kwayo tsohuwa ta banin Isra'il ta yi kwayo ci mai tsoho banin Isra'il annabi kan labarin lokacin da Musa alaihissalam da aka mai wahayi zai bar Masar sun nemi musu huta duhu suka samu hanya aka buga aka buga aka samu hanya sai annabi Musa alaihissalam sai ya tambaya mai matsala nan a cikin malamai musa ba nuna yawon ba amma kuma da mai suka sanya musa ga abin suka ce a muna da masaniya cewa yusuf alayhi salam ya yi wasiya duk lokacin da bar masa kama bar shi mu ta yi da shi mu koma da shi kusan su annabawa mu ne ka tare ne in ta an an ka tare aka da ko ta bari su ma annabawa aka bacin jikin su dukkan an annabi ne ba annabi aka saka cin jikin shi wannan wannan garanti ne ba wani abu duk annabin Allah a sabata cin cikin shi wannan abu ne sananne wannan kuma akan yi dacewa wani mutumin kwarai don haka Allah ya so wani haka amma abu bai kwatanta misali don ta ci shajar ba wuri ba ne ba a Allah kama bayi bayi karama iri iri zai wani bawan waliyan Allah ne a sa ta cinye wani kuma ana nuna mutane matsayin shi Allah sai bar shi a sa ta ci shi ba misali ya ishe mana baki shi kafa baki kabarin sabon dubu suke baki an ga ka dami ka binne ba kowa ba kashin gomi ba ka wani wurin gaskiya an samu lokaci wani tara na umar bin khattab kayan umar bin khattab lokacin al'umar bin marwan shakur masu yawa ne ba annabi ya wuce abubakar ya wuce duk sun wuce wannan makabatan halifofin an shiga daula an zo za a yaki a uhud ruwa ya yi banna ya ya kamata wani kaburin na- na shaidan udu a sake musu wuri ana tonawa kaman wani kaman kaman yanzu ya mutu mutum kaman yanzu ya mutu kaman ka mutu yanzu lagab lagab lagab aka dauko su shekaru ba su yawan gaske aka dauko su abai aka sauya musu wuri kaman yanzu ka mutu wani ba ji babu yanda babu inda canza shekaru masu yawa haka umar bin khattab wani lokaci shekaru wajen ɗari da wani abu annabi sallallahu alaihi duniya an zo masallacin madina ya lalace za ana magana gyara da aka zo wani kabari wani kabari sai fada sai kawa fara fas subhanallah kabar annabi naka wasu kabar annabi ne aka ce ba kabar annabi ne ba na umar ne umar ne ma ba na ba na bane ba na umar ne ji ake dan ne ba da wada ce wannan wani umar ne kasa kawa ta kawa fari fas kawa zaka binne shi to nan Allah kamar wasu baya kan amma kace dan ya zama kasa a ce ba wani bane ba wannan Allah ya kama bayi karama iri iri waje su amma su annabawa wannan garanti ne lakadan ne ka'ida ce Qur'an annabi Allah tabbaci da bashi shi yasa kenan ya bada alƙawarin cewa dole da za a bar masar ka a bar gawo shi ka a bar shi to yanzu matsala ake nema a ina wurin a ina ne kabarin nashi a bayan shi ba shekaru masu yawan gaske ya ba nake tarihi can ana bincike wasan kabarin yusuf ana bincike ta samu wata tsohuwa cikin wani isra'il shi da sa annabi ka tauna wannan balaraba kauyen mai neman taguwa da ila kuya ita kai wani tsohuwa zai zai ka dabara tsohuwa aka samu tsohuwa musa same ta baiwar allah ina kabarin musa yake duke nema musa matsala kabarin yusuf ina kabarin yusuf yake musa ne mai tambaye musa ne mai tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ina kabarin yusuf yake ta ce a'a ba zan gwada ba ya mai ta ce hikamu alƙawali alƙawalin mai zama da kai a gidan aljanna musa ce a wani abin ya ƙari na ba na bane ka ji wani musa ya ce kula azamin da rasul kula azamin da rasul amma ya ce bai da bai iya wani alƙawalin aljanna ba na bace ba shi da ƙarar wani zai ga mutum kurin iya abin shi ya ce waya ba na alƙawalin aljanna yan jamhara suna addini jamhara ce jamhara ce kai ma samun bada ka ba wani kai ma samun ba kai ma samun bada ka ba wani a takaice sai wannan baiwar allah ta kawo magana daga ba allah ya ma musa a san wahayi aka ce ka ba ta abin ta roƙa kamar da garanti allah ce mishi ka ba ta garanti aka gaya matsowa an baki ta ce mutahi ta je ta gwada musu wurin aka tona bakin wani ruwa ne aka tona aka tona kuma ya ga kabari ya ga abu musu asiram aka ɗauko ana ɗaukowa kuma suka hanya ta bude da shi ta koma ana za ka kabar musa yana cikin falastin za ka amma ana rigima ka yanka kabar yusuf kabar yusuf za ka yana cikin falastin za ka ana rigima tsakanin yahuda da musulmi na wurin sananin ne yana ana bakan shi a falastin kabar yusuf alaihi salam da shi ta koma to a takace kenan nan shi bazan Allah ya ce wani tsohuwa ke ya ce wani ba wani ba kawai ana neman aljanna taguwa da taguwa da lafiya a takace da kenan Musa alaihi salam an mai wannan wahayi na yabo dare da shi da banu Isra'il amma an ga musu babban ko za a yi haka kuwa ta wakana fa arsala fir'aun fil mala'in hashirin yanzu fir'aun ya ji labarin sun tsere wanda aka ɗauka cikin bauta adam zaɓen daga dama sun yi tawaye musa ga sun tsere fir'auna ya aika cikin garuruwa da ke mulki ya aika yan shela a tattaro duk wani mamman bajin ƙarfi eh a tattaro su in haula da shi zumutun qalilun wa inna nam wa inna min al ghaizun yace wa'annan yan jama'a wani yan tsararu su ne nan in haula da shi zumutun qalilun wannan yan tsararu yan kadan kuma wa inna min al ghaizun sun bakanta mana rai sun bata mana rai kenan sun wuta ta su yanzu ya fara iya zuga iya zuga kibdawa wa'annan yan tsararu kenan yan jirani bari su da ai ke ni wa'annan yan tsararu yan kadan sun husa ta mana wa inna la jami'un hadirun mu kuma mu da wannan masu suka cikin hattara ba ai wadaran mu eh muna horke maza kenan ka a bar su tsira eh ba ai wadaran mu mu hadirun muna mu da masu takadarsa maza kenan abin su haka fir'auna ya zaburar da jama'a shi maza abu waɗannan 'yan tsararu na banu sura kasu tsira maza a kamo su shi kenan alace fa'akharajnahum فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم
كذلك وأرسلنا كذلك وأورثناها بني إسرائيل
alhakim shi fir'aun da haukan da yake musamman da lokaci yayi wani abin da Allah ya tsara shi ne zai tabbata shi yanzu ya tara mutane da hamal aje a maido bani isra'il bai bar ko duk wani miji kari yadda aka hudu su duk wani miji kari cikin nasu aka tattaro gaba daya Allah ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim ashe ta karshe ce ba dawowa Allah ce mun hudo su bin Isra'il da su da shugaban gaba daya da garake da suka mallaka na jin da na ni'ima da idanun ruwa wanda ko ban ruwa babu wahala wa kunuzin wa maqamin karim da taskoki na arziki taska ta arziki dinariya taska ta arziki da manyan manyan makamai Allah ce mun tsamo su wannan mutawar da aka yi ba mai komawa Allah ce kadalika wa auratana bani isra'il haka muka gadawa bani isra'il wannan abin da suka mallaka dan su suka daga baya da mulkin su haka Allah ya wata rauna yanzu kenan wutar wanda yayi ya wuta da fushi ya je ya gargaza ashe lokaci da yayi duk abin da bai tsaka gaba da Allah hudu shi gaba daya an kama hanya fa atabahu فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين Allah ce fa'atabaruhum mushriqin nan sun biyo su daidai hudawa rana amma nan hudawa rana lokacin da suka isko banu isra'ila ne kenan garin Allah na wayewa haske rana kullawa sai ga runduna ta fir'aun da tun tare da su ko turban isra'ila sun zo bakin ruwa ba mota ga Musa da jama'a shi bakin teku ba kwale-kwale ba wani abin hawa kuma ba hanya suna cikin wannan damuwa ya za a yi ina za a yi kuna da fir'auna ya dano kuma dama magana a buga ba ta taso ba kamar ka ce na jada ta ja amurka yaƙi za a yaƙi da rijiyar da amurka ƙasar ba yaƙi ba za a yi haka abin yake kenan ba magana ma har buga har buga babu ya ce fa'ataba'un mushrikin sun biyo su daidai hudawar rana falamma tara aljama'a lokacin da wa'annan jama'a biyu can ta fir'auna ta danno nan ta nan Musa na bakin ruwa na matsira da su kowa ya hangi juna yanzu kenan kowa fir'auna ya hango wanda ke da baka su kuma su hango su ya gudu kenan gab ga ta nan gadan gada qala ashabu Musa inna lamudraku kai tsaye abokan Musa kalmar Isra'ila sai suka inna la mudrakun shikenan an yi ko mu an kare amma yana kenan Musa kaman ya turmu kenan ya turmu fa ya rubuce su ga shiri an kama mu gab da shamin shiga hannu Musa da salam a lokacin nan ya jira Musa daga Allah ne kuma ya imani Allah bai kuma da shi alƙawarin Allah ne amma bai san bayyane ne yayin da ai amma duk da ka Musa ya ji wannan kalmar cewa na mudrakun ta kalla kamar kace a kamar kace a la la la la la kai tsawatarwa wai wani ne cikin yara don tsara zuwa musabaka a nemi ta farko farko ayi musabaka an kare mai bejin larabci da kyau an ba kowa sakamakon abin da ya samu sai abokin shi bai nan ya tahi ya ce to an zuka amshi nawa sai da aka zo nashi ya doka amshi nashi ana kira da alaƙa abokin shi ya zo a bashin suna abokin shi ta kuma ba da bai iya kallon shi a shi ya lura da shi ita lalala ita an da tari ita na an ta saka ce na kai ba da wani ce na wadda na ya suka ce kai ba ka san da ake ni ka bara mu ne la la la eh sai suka ce la la la suka da ya da kai yake ce la la la la ba ka bade ba eh daga baya ya take ci kwariya ta karatu ba Allah ta yi wata karatu a take take nan Musa jin haka abin ce la kalla ta ce a'a kiran magana su kuma ba taso ba kuma ce musu inna ma iya rabbi ki da ce musu kalla bai wace ina tare da ubangiji na kuma sai haddi zai ba mu mota zai ba ni mota zai rushe da ni mota musa ka haka da yanzu yanzu musa ke da gaurin Allah ce imani yarda da alƙawarin Allah bai da magana amma su kulka abin da su kalla kun bai wa kuma kai tsaye a haina ila musa فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم Allah ya ce fa auhayna ila Musa an nadarib bi asakal bahr yanzu kai tsaye Musa iya cikin wannan wuri wannan hali ga fir'auna ga ruwa iya cikin namu kai tsaye aka mai wahayi na aka ce mishi an nadarib bi asakal bahr kwarin ka bigi tekun wannan sanda ka kwarin da za mu zai sanda kwarin buga mashi kwarin farwanka shi kenan iya buga fa fanfala kwarin teku ita tsagi ta yi gida-gida fakanu kullum firkin kaddau da azim kowane yankin gida ce gida goma sha biyu kowane yanki ko ta hanya ya zaka kamar wani dutse mai tsawo ya bushe da kai tsaye ruwa ya zama dutse kurin aka yi hanya kurin kamar dutse kurin ko dutse mai tsawo a jasa wasu ganin wasu kenan dutse ya tsakaninsu kamar dutse kowa kurin hanyar kurin ya bi kurin haka Allah ya shirya ya ce wa azlafna sammal akhari wa azlafna sammal akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin Allah ya ce wa azlafna sammal akhari nan Musa ya huce ya shiga Allah ce sai muka ƙara motso da wa'incan su alharin fir'auna da jama'a gaba ɗaya su kuma suka shigo nan sun shigo gaba ɗaya suna shigowa musa ya kai gaba da haka tana musu da suna kuma zarura su sun wuta gaba ɗaya musa ya wuta gaba ɗaya fir'auna shi kuma iya cikin shigowa bi shigowa ba shi ne musa so biki teku ta koma allah mai wahayi wata rukun bahara rahawa
واترك البحر رحوا إنهم جند مغرقون yanzu musa ya neman bugun teku ta game shi da tsire ya tsere allah ce wata rukun bahara rahawa ka bar teku a nutse yadda take ba ruwanka ka bar ta yadda take eh wata rukun bahara rahawa innahum jundun mughraqun wannan suka gaba ɗaya kowa ya sha ruwa kowa da dulmiya ba mu tsira ta shi kuma zurta shi kowa in zai kuya gaba kuci ya tsira shikenan shi kuma kowa a baya Allah sauke kowa sai ya shigo gaba ɗaya gaba gaba ɗaya shi ba sun da tsere ya kasa gure gami Allah ce a ba ruwanka ka bar ta ku yadda take wa'annan jama'a gaba ɗaya Allah za mu dulmiyar da su haka Allah shirya musu wa azalafna samman akharin muka matso da wa'ancan kungiyar ta fir'auna وأنجينا موسى وما هو أجمعين مكثيرا ضد موسى ددك ونسكي تاريش قبادة أما وانت ما ثم أغرقنا الآخرين وانت الله تمن درمي يدسو قبادة باب وان يقوم كده كلا بادي باب كلا بادي قبادة الله إن في ذلك إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Allah ce inna fi zalika al'ayawa cikin kistar Musa da Fir'auna akwai aya ma'ana abin gani a lura. Yau me aya saboda Allah yau labari yadda Fir'auna ta banna muke shi kai bushe ya kashe ɗaya mutane ya ta kashe ya ta kashe ya ta kisa duk wani abin da ji gudu. Allah ya kyale shi ya abin da ya ga dama ya yi kare kaf ya kashe ɗaya mutane dubun nai Allah dai Allah ce zama gudan fir'auna da amana gajiya wasu domin fir'auna hamana makar minun makar ya tsaro Allah ya gwada masa a gidan shi aka kawo yaron ka yi renon bala'in ajalinka da hannunka duk mulki shi da abin da ke ji Allah ya tsara mashi yawunin kular Musa a gidan shi ta shi ya kare ya girma ko ya kare to ku yana balagoran yanzu kuma ya dawo sako a ne shi ne ga abin da yake gudu yau ya wakana fir'auna ya sha ruwa duk abin da ya mallaka da dukiyar waye sun bar wa ɗan baya ta ana abin akwai aya ta abin da Allah so shi zai kuma duk abin da Allah ya so yi dan wasa da muka yi labarin Yusuf duk kullum Qur'ani ya baka muka da baka Yusuf da Yusuf ne kai Yusuf masa adawa ce ta ɗan uba duk su san shi sun tsale shi suna neman ya halaka da wasu mota gaba daya musamman a shi wannan abin da mulkin da Allah ya shirya wannan yaron ya ka matsayi sai mallake masa ba ma nan ba su ba nan garin su ba can birnin zai mallaka kaga duk san shi ko aka yi makirci aka kai rijiya aka yi wani aka sayar da matsayin bawa sai ta kundin bawa ka zo ta ji Allah ya jaraba ka ce wani ka musiba ce jaraba Allah iri ce da ma jarabawa a san ka ne yake alkhairi da gare ka jaraba ta ake ba akwai matsala akwai wahala amma wannan wahalai za ta kai maka za ta matsayin alkhairi gare ka dan wasu da Yusuf yanzu da kauye yake na gamsa masa kaga majiyan nashi da kansu suka kai shi gidan suka kai masa da kansu makiyan na shi aka ɗora ma shirya su kai shi matsakin makirci ne amma akwai alheri da Allah bai tanadi ta wannan hanyar makircin makiman ana dawo shi alwata matsayin bawa ya samu kun matsala a gidan sarkin ko sun fita da samu ta wani mata ko amma da Allah mai wani shiri duk dalili da Allah ya kiriya wannan yaron ya zama wani abu kuma sai da zama to ka da haka wadda abin da Allah ya sai ba bawa ba mai hana wallahi ko mun tsadan ko bai san ka Allah sai ya baka in kuma Allah ya ka ba wajen neman zaka mutu ko mun ka daga Allah ko Allah ya ce kenan inna fi zalika al-aya wannan aya ce abin gani a lura yace wa ma kana akasarhum mutane mafi yawa bas imani da Qur'an amma ya kamata mutum ya wasu وإن ربك وإن ربك لهو العزيز الرحيم lalle ya muhammad ubangijinka allah mabuwayi ne mana ba abin da gagara shi abin da ya soke yi kuma lokaci guda mai jin kai ne mai rahama ne allah ke sai wata kisa sabuwa واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين
dan waje wannan kawo kisan musa da sai ibrahim alaihissalam shugaba na annabawa farkon mai hijira da addinin shi a cikin ana ba manzana wani tasiliya karantarwa ce ana ba shi labarin kamar ibn kasir ke cewa yanda za a baka labari karantar da kai yanda magabata wajen imani da dogara ga Allah da gwagwarmayya da karin gaskiya da karya da ta wakana ga waɗannan bayan Allah an yau duniya ba ya bace gwagwarmayya an jima ana gwagwarmayya tsakanin gaskiya da karya kuma ƙarshe Allah ya ba gaskiya sana duk ya tare darasi ne na rayuwa na kaɗaita Allah ka kama Allah ka rike Allah duna ba ka kai ba ka tsoro karshe kai ne mai sana insha Allah nan Allah ya ce watulu alayhi wa nabi ibrahim ka karanta wa Allah ke ba manzo umarni ka karanta ma jama'a ka labari na ibrahim labari na musamman menene aka fara farkon lamarin shi iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budu lokacin da ya taso iya yaro karamin yaro garin kowa shirka ce da Allah kurin ake wata gumki ake kurin yaro iya tashi sai zai sabuwar magana yake gaya uban da mutanen wai me wannan me wannan mata me wannan kuke bauta mata abudu me kuke bauta wannan kenan kamar abin sabo shi me wannan bauta da qalu na'budu asnaman fa nazallu laha akifin mu dai haka mun gumaka muke bauta ma eh gumaka muke bauta ba mu suna dan ba mai ro eh haka muke kullum muna kan gumaka mu kun yi kuma hujjar kun haka an gane kun mun zai kuma muna nan kuma haka kun shi ne hujje ta guma kan yesu ake bauta ma kuma bumur bar kamu kuna nan tare kamu qal قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون na'am sai yanzu yaro zai tambaya kuma to shi dai babu ta banza yace shin hal yasma'unakum istad'un su wa'annan gumaka idan kuka yi addu'a suna amsawa suna ji suna jin addu'a an aka yi sun aka kiraye su aw yanfa'unakum aw yadurun ko aka bi sun akwai wani amfani da ake samu ko aka musu tawaye suna cutar da ku mai suke amfani ko su wani suke a ciki tambaya ce shi yaro ya kawai tambaya da tambaya ce kunye me ya matsayin su da ake bautar akwai wannan abun suna jin addu'a suna amfani ko cutarwa to yanzu ba amsa da suka ce قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون kaji kalubal ke duk wani tambayar da ya ce mai asibalar da izrab duk wani tambayar da ya suna ji suna masa addu'a suna amfani ko cutarwa tunan kana bata gaba ɗaya mu dai kurin ka hujja kurin wajadina a ba'a kurin mun samu uwayenmu ka zalika ya faru tun haka suke kore shi gano muka da uwaye da kakannu kullum mun ce mun farsa hujja kenan haka muka ana yi uwaye da kakannu shi ne kulki nan ba su bincike wani kaza a wani madura mu naka ne mu da haka muka gada ko ai haka suke yi ko muke kamu shi ne wuce bara da shi duk wuce ka fita bara wuce akwai nan ita ce kowa daga ganu haka muka gada ana yi kowa daga ganu shi kuma kowa ya ji uwayen suna kware haka sun haka halin mutum yake kullum kowa ya girma ka ganne shi uwayen shi kaga mata fir'auna baka ta musa ya musa kuma bal qurun ula Musa Musa ya kare Ibrahim al-Qur'an ba hujja ya kulli ba abun wadi yanzu ya kare ba abun zai kai mutane sai kai mai gama Musa da mutanen shi yace Musa a ce Musa ka wutar da ya ci uwansa ya mutane Musa wani me ya matsayin daga nan fa mal qurun ula Musa ne wala da hakim da yana hikima to ga Musa ya shiga rigima a uwayen ka su mai mutane ka su mutane kuma ka bi shiga ba da tilka umma da wata wuce ba da kowa ke ne ba ba uwayen ku ba da kowa ke ne Musa shi ma sai dabara ya kauce علمها عند ربي في كتاب لا قال تدرك علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
magana da kai ta mai matsayin uwanku da kakanninku ilmuwa inda rabbi wannan Allah ya san matsayinsu kuma fi kitab suna can komai a rubuce cikin wani littafi ubangiji na bai bacewa bai bacewa tsakanin su da Allah ne in wannan akwai karantar da koya maka da'awa kai mai da'awa yau ka zo wajen mutane wannan abin da kuke kaza shirka ce ba kyau kaza kaza ne a yanzu malam wani malam wani a garin wannan kakar duka garin kudin wuta ne kaza ce a dubba ba ruwan garin ni da ku nake ba ruwa na so saboda su a dan Allah ba ni yanzu ku nake ko bari ko ba Allah kun ga ba ruwa da yan baya Allah ya san me uzurin su me yasa Allah san kan su Allah ne kan mu shiga magana yan baya da ku ake ni kai ma ba wata fa'ida da kashi kai wani kakannin ku wani mai kai ba ba ruwan kai wani kiwon ta ba taka bace ba taka bace a zaga zaga kima kakannin ku ka san uzurin su ka san halin su ba ka shiga ka shiga kuma ka ce ne ka aure a ku je ka aure ne shi ke da ba ta ba shi waranka eh shi ke ya ce a ya ce wasu wani mutane wa kan ku za ka ba shi matsala ce kullum yana muka shiga abinda awa ne kaka shiga yan baya sun wuce wannan turka mun kada khalid wannan wata kuma ce ta huce abinda suka yi su tsakanin su da Allah ne kaka shiga yan baya shiga ko a yanzu da ko muke a gyara eh shi ne magana kenan yanzu kenan hujjar su kurin mu da haka muka ga uwayen mu suna yi kurin qal
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ka ji yaro ya kama magana zai sun ƙarar bayanin kaftin da zai zuba hujja ko da an gada ne kuɗa da haka ƙala a fara'aitu makuntu ta abudu ce kun ga wannan abin da kuke bauta ma da gumaka an tumu a ba uku mu da ku da uwayenku na farko wannan bauta da kuke yi fa innahum adudi gaba ɗaya ni ba ni ba su ni ba ruwa na da su makiyana ne ma makiyana ne ma ni ba ni ba su kuma kana kurin ni nawa masoyina illa rabbul alamin kurin Allah ne kurin kuma Allah ubangijin halittu gaba daya shine masoyina kuma ga ai musu tambaya suna amfani suna ji suna tuni ga nawa ga nake bauta ma allazi الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين
na'am ka ji dai ni amfani nawa ni na amfani ne yace allazi khalaqani wa huwa yahdi shi dai shi ne ya halice ni kuma shi ke shiryar da ni ke mi shirwa ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqini shi ne ke ciyar da ni ya shayar da ni da abincin da nake ci nashi ne shi ya shirya abincin da zan ci ko in sha ka ci ciyawa ga ka kuma kuɗe ta a cikinka ciyawa wannan ta ta- ta ta daji ta ta saniya ko da kuma abin da ci, ka ce maka Allah ya maka kare ko Allah ya maka abincinka ya ma ko da bana ta in ka ci ya maka maganin yunwa in ka sha ya maganin kishirwa haka Allah ya so haka Allah ya tsara maka ya baka ci ya baka sha sai ka ci kasa koshi sai an zama kullum Allah bara mutane aya sai Allah ya bada wata mala'ika ya ga mala'ika kaza ci yake amma ya ci amma bai koshi iya tura amma yin wani ji za ku nawa da ke baka dama da baka sanar da kace ka koshi ko Allah ya dauke maka shi kuma sai ya ci ciki ya ci tab amma wani wani ji ya sha ruwa ya sha ruwa ciki ya zo amma mun iso ke jiwa a kawo ruwa amma take ya cika akwai mulata akwai mulata tabbas Allah ne baka dama an ga cika za cika ka koshi ka sha ka koshi wannan Allah ne maka haka wai zamanin tufawo shi ne kuma na zamanin shi lahiya Allah ke warkar da ni shi Allah shi ne magani nawa aka sha maganin aka mutu ko aya ce yan wadin duniya babu inda ba a mutuwa da masasara ko ciwon kai ko ciwon ciki ko ba wani ma mutuwa haka zan sha magani kada ka warke ba ta yanzu an ci gaba amurka ce ko rasha ce an ci gaba a can ba a mutuwa da masasara ko ciwon kai ko ciwon ciki ko ba a da yabata can ko ba tarshen ko na yake illa magani yanka sha kai sai aka warke ya kai ka amuranka moran shi a mai dogawarka a sauka a can ma akwai kabarai wanda ka bindin suka yanka shi kiran Allah ne in ya so he baka maganin maganin kadai bai tasiri he Allah ya so he ka sha ku biyu ku sha wata warke wannan wannan ki warkewa ta kenan yace Allah shi ne in rashin lafiya shi ke bani lafiya wallazi yunitini thumma yunitini shi ne ke amsar raina kuma shi ke raya ni kuma wallazi atamu an gafira li khati'ati yawmiddin kuma shi nake kwadai gobe kiyama ma laifin da nayi ma a kan da shi nake gamara nake neman Allah ya gafarta min kurakure na kenan gobe kiyama wurin shi za a koma wannan kaji to kai ubangiji na ga matsayin shi ba irin naku bane ba me yace karshe رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين
yace nan rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin Allah ka bani kyauta ta musamman ta ilimi ko ce wa annabi tantin da annabi tabar kwata ke amma dai nan kamar ibnu aisha mana ilimi Allah ka bani ilimi kara mana ilimi daga wajenka kuma Allah ka gama ni ka san layin bayin ka na kwarai waja'alni واجعل لي لسان صدق في الآخرين to ci gaba واجعل لي من ورثة جنة النعيم na'am واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نعم الله كم رأيت يوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته